بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واجه عليم Allah tabaraka wa ta'ala yace tunda mun riga mun jire komi dai wurin da yake kuma ya riga umurni ya ce aje ayi jihadi sai inda muka fito ya ce man zalladhi yuridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu at'aban katiratan wallahu yaqbidu wa yafsidu wa ilayhi turja'un ya riga mu wannan bayani sai ce to masalu misalin allazina mutanen da Allah ya samu jikin su yunfiquna masu ciyar da amwalahum dukiyoyin su fi sabilillahi dan Allah sabilillahi wato dama hanya biyu ce sabilul shaytani sai sabilillahi su sabilul shaytani su ne can wanda Allah ce innal mubaddiri na kanu ikwana shayatin wa kana shaytan rabbihi kafuran shi mubaddiri shi mubaddiri shine mai zubawa inda Allah bai yarda ba wa fi kuma ma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar akan abin da na sanya ku halifofi na akai kuna sakatarorin gwamnati in an kawo gocha sai ka ba ka gani cin bocar ta gaskiya ce in ta gaskiya ce shi kenan sai ka sa hannu ka bayar in ba ta gaskiya ce ba Allah bai ka sa hannu ba shine idan masu roƙo suka zo sai ka duba ka gani mai nema a bashi shin hanyar kwarai zai bi da abin nan shingiya zai sha banna zai yi harkar banza za a yi ba bocar kwarai ba ce kenan kar ka kurkura kai sai ne a doyi kudin gwamnati a baya don ba kudin ka bane kudin Allah ne wa an fi kumin ma ja'alakum mustakhlifina fihi amma idan mutum ya zo da bocar kwarai ba ko jari ba ya zo da bocar kwarai a taimaka masa zai ci abinci ne yana jin yunwa yana so ya biya sadaki ya yi aure iyalinsa ko gina masallaci ko ma gina masallatan ko makaranta ko makarantan duka daya yi to wannan an ba da dama ka ɗiba ka bayar an baka amma in ba haka ba to kakka lalata dukiyar gwamnatin Allah a banza don kai sakatarin gwamnatin Allah ne wa bi qawmi ma ja'alakum musallafin fi to ɗiban nan da Allah ke ai karka dibi kamar wai idan ka ɗiba wai zai rage a'a kamar sai habbacin ambata sab'a sanabila misali kamar kwaya ce ta gero ko dawa ko masara ko shinkafa wanda ka saka kwara ɗai tak a matsali habbatin ambatar wadda ka baiwa Allah ajiya sai ta tsirar maka da sab'a sanabila zangarnu ko ciyawa ganyaye guda bakwai saba sanabila fi kulli sumbulatin wannan ganyen da ya fidda zangarnu ko wani ganye ya fidda zangarne to ko wani zangarne akalla ka samu mi'atu habba fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin ko wani sumbula zangarne daya cikin zangarnun nan to akalla ka samu kwaya daya kamar sai da habbatin an bata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudaihu liman yasha haka Allah yake ba wai kwara bakwai ba ta mai ta zame maka zangarnu guda bakwai a'a wallahu Allah yudaihu yana lillinkawa liman yasha ga wanda ya so wallahu shi Allah wasi'un wato mai alwaci ne fadalasta ta hau akan kowa yalwarsa ta hau akan komi wa rahmati wasi'at kulli shay'in alimu ko masani ne ga wanda ya ciyar saboda shi shi Allah din wanda kuma ya ciyar ba don Allah ba to shi ka Allah ya riga ya sani wannan ba da shi ba wannan kamar misali ne Allah yake bayarwa ba ya gaya muna a can ba inda muka faɗa cewa manzon nabi quridullah qardan hasana to in baka gane ba cewa idan ka bayar Allah zai linka maka Allah ce to bari in je da kai gona zo mu je gona mu je gonarka Allah ya sada mana ce Allah ce zan baka asamin a fili ka gani do Allah je da geronka a gona ko dawarka ko masararka ko shinkafarka shi kenan ka zuba a rami ka ce Allah na bai ma ajiya na ba ka ajiya yanzu in ka ba da naira goma ba Allah ka ba ajiya ba to to in baka gani ba tunda kaga dan uwanka ka ba to ka je gona Allah ce bari in ce ima training a gona ka gani ba duk muna da gonaki ba ka san Allah zai ce gagar misali in ya buga nan baka gane ba ya fito nan baka gane bai buga nan in ya dinga baka misali sai ka gane kazalika nufasil ayati liqaumin yatafakkaruna sai ya ta buga ya ta buga misali ya ta buga misali kowawa ma kowawa sai ya gane sai da in Allah bai mutum ya gane ba yake mu je gona mu yi training da kai ka gani ka ɗauki ƙwaron gero ɗaya tak ka zuba kamar sai da habbatin ƙwayi gero misali ambatar da ka zuba ka ɓoye a ƙasa ka ce Allah na baka ajiya kuma ka san Allah ka baiwa ajiya don ba tsayawa za ka yi gadi ba to shi kenan in ga ɗoyi kamar sati ɗaya ka zo sai ka rike ƙwayar ka Allah fi dama kuma ya baka ƙari ga ƙwayar ta fito zuwa gaba kaɗan sai Allah ya suwa ce ka ga ƙwayar ka da ka ajiye ba ni komi da ita ba sai ga ƙwayar jeron gata cikin wannan ganye ko ƙwayar shinkafa to kare ɗaya zai fito yau amma ka sa sati ɗaya insha Allah za ka karan nan ɗaya ta gabas inda rana ke bugawa ya fidda rihi uku ta yamma inda rana ke bugawa ya fidda rihi uku ɗaya kasa ga uku gabas ga uku yamma bakwai kamar su lihabbacin ambatar sab'a sanabila to in ka ci gaba da tafiya fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin cikin kowane sumbula zangarnu to akalla misali ne Allah ya bayar fa akalla yanzu kwayar gero dan Allah ba da zai kwaya dari ba to Allah ce zan baka misali za ka yi ganewa aƙalla ka samu kowane zangarni ka samu kwaya dari amma ba ba dari na tsaya ba gwargwadon imani ne kamar ba kwaya dari kawai zangarnin geron ka zai yi ba gwargwadon hirmanka gwargwadon nomanka gwargwadon gyaranka gwargwadon sa takinka sai a baka kwayoyi da tata wallahu yudha'ifu liman yasha haka Allah yake lillinka da yawa wanda ya so gurgudan imaninsa gurgudan niyyarsa gurgudan kyautatawarsa gurgudan dai yanda zuciyarsa take domin wata rana kamar da zo nan gaba sai na Abubakar sai na Usman ya kawo za a sauki aya ma za mu karanta ayat da aka sauka ma saboda sai na Usman ne to shi sai na Abubakar sai ya kawo sai na annabi ta Abubakar wannan dukiyanka ne kana da kuɗi haka ya ce wallah rasulullah duna kwashi ba abin da na raga sai wannan sai annabi ya ce ma fadalakum aba abubakarin bi kasratis sala wala bi kasrati sadaqa walakin bi shay'in wukira fi sadrihi wallahi baka dinnan ba sallafi ku ba ko yawan sadaka ai wansu kuma sun ba da sadaka fiye da wadda kuka bayan kai wani abu ne wanda aka aza mai nauyi na imani a zuciyarsa da wannan ne ya fi ku da haka wallahu yudha'ifu liman yasha yake dillinka wanda ya so ya linka masa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisabi daga 700 din nan kwaya daya ka ba da naira daya sai Allah ya rubuta maka ladan wato naira 700 daga ɗari bakwai ɗin nan kuma sai a baka bayan ɗari bakwai ɗin nan shi nan sai a kai har miliyan biyu ma har miliyan biyu mi'a ce an in ji manzo Allah wani hadisi can in abin naka yawa imanin ka yawa waffa sabiru na ajran bi ghairi hisab ko lissafa ba yi kawai cikin gonakin Allah kawai za ka yi ta ciwo an fi gobe ma ji alafin misalabi ne wallahi wasi'un alimun Allah baiwarsa mai yalwa ce kuma alimu masani ne ga wanda ya ciyar dansa da kuma wanda ya ciyar ba dansa ba dai shi duka ya san
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يسبئون ما أنفقوا منا ولا ثم لا يتبع ثم لا يتبعون ما يتبعون
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين سو متانن wanda suka yadda da haka wanda ake ba wa fasabiruna ajrun bi ghairi hisabin suran madaniya ce sai na Usman radiyallahu ta'ala anhu annabi ya ce za a je yakin tabuka yakin tabuka kon an ji wahalan sa an ji damuwar sa har Allah yake cewa munafukai law kana ardan qariban wa safaran qasidan lattabuka walakin ba'ulat alaihim ash-shaqqa yaki ne mai wahala to lokacin bazara ta kona fiye da yanzu nan abinci ya yi tsada kamar fiye da yanzu ga yunwa ga wahala ba abinci ga rashin lafiya ko annabi da yake kuma a tafi yaƙi kuma yaƙin aka dumfari ƙasa mai nisa kuma inda ba abinci kuma kafirai katti manya majiya ƙarfi masu wadata a zahiri ko annabi yake kuma sai an tafi to zabai suna nuna damuwa ya rasulallah ba abinci ba abinci sai annabi yake man jahaza jaishal usrati falahu janna duk ya fito zai ce man jahaza jaishal usrati falahu janna wa zan samu ya kawo agaji a cikin tafiya yakin nan ni ko zan baki aljanna kaji annabi Muhammad in ka bayar zai baka aljanna da ka bayar sai a baka aljanna ranar duk wanda ya bayar annabi ya baki aljanna ba wai zan roki Allah ya baka aljanna ba a'a zan ba falahul janna na baki aljanna man jahaza jaishal usrati falahul janna duk wanda ya shirye yakin nan ya kawo agaji a cikin yakin nan na usra wato yakin tabuka fi sa'atul usrati kenan yakin tabuka kenan to wallahi zan baki na baki aljanna ba shikenan sai na Usman radiyallahu ta'ala anhu sai je kawo rakumi dubu ai akwai masu dukiya ya kawo rakumi dubu ya kawo doki dubu ya kawo dinari dubu ya kawo ya jibge gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya fito ya ga rakuma an jibge shi kasar waje aka kawo wannan sai na Usman ya kawo sai daga hannunsa Allahumma inni radin an Usman fardan اللهم رضيت أن عثمان فرد عنه ما ما ضر عثمان ما فعل بعد, بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم daga hannu yace ya Allah Usmanun nan nawa na yi dadi Allah ya dadi na yi dadi Allah na ko za ka yi dadi dan haka Usmanu ku gaya masa duk abin da ya aikata daga yau ba matsala duk abin da ya so yayi ma duk abin da ya so wato kai ka san can suratu inna fatana Allah ya gaya wa manzon Allah ya gafara laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran azizan dole bin da kai baka taba yi ba in ma ka an yabe ma kofa gude ma za kai bismillah baka da matsala Allah ya gaya wa annabi Muhammad shi ko annabi sai ya ce ma ما ضر ما ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم كذا عثمان duk abin da ya daga ba matsala kuma duk abin da ya ga dama yi amma bawan Allah shi ma da aka faɗa masa haka sai ta ƙarin kokarin ibada to da annabi aka kawo haka Usman ya ce shi ya kawo annabi ya masa wannan addu'a sai ya ce to kowa ya ta kokari fa kowa ya ta kokari fa الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا الا جهدهم فيسهرون منهم سير الله منهم to Allah ke ya musharrin su to sai sai na Abubakar ya je kwaso naki ya kawo ya zubi annabi ji a Abubakar kana da kuɗi kamar haka yace duka na kwashi komai ban baro ba ko ban baro ba to shine sai annabi ce to Abubakar ki ko da wannan ya bi ku shi Usman ya raga ai ya raga wani abu amma shi Abubakar duka ya bayar to haka ne suka yi ta bayar suna ta bayarwa to sai Allah ce allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi irin wannan bayan Allah nan masu ciyarwa saboda Allah fi sabilillahi kaga babu sabilillah wanda bai aje yaki balle yakin da za a je da Annabi Muhammad balle yakin da annabi yake man jahaza jaishal usrati falahu janna balle wannan yakin balle lokacin tsanani to Allah thumma la yu'una ma anfaqu mannan wala adallahu sannan bayan sun bayar ba sa biyarwa wanda suka bajin nan mannan gori ba sa gori matsayata abinda da aka tabi don suna kamar kodagon gori ba kamar kodagon bangoro ai da aka tabi yakin tabuka in ba don ne ba ma ba zai taye ba don ni na kawo rakumi kaza su sun bayar sun ba Allah ne kawai kaji sai da na alima Allah ya yi be shi can wai su yi muna ba'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa aziran karshe da ce inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura in su in suka baka ba su gozo da ce na gode Allah zaka da alheri a cewa Allah ka gode Allah ya baka ba su suka baka ba to malaiku ko da ma an faku mannan ba sa gori wala azan balle cuta azan shine azan kala kala wani in ka ba cikin jama'a ka cuta masa saboda yana jin nauyi ya miƙa hannu ya karɓa kuma ka zai yana da bukata ko in ka bashi yana so kuma ka zan so yake a bashi to amma matsayinsa in ka miƙa masa a cikin jama'a ya karɓa to zai ji damuwa a cikin rayuwarsa to in kai masa haka ka cuta to malaiku kuna ma an faku mannan gori dai shine aini na bashi a wane ai in ba ne ba da zo yana ajuji kwance ba yana can ma yana a caba mana jawo shi miliyan kaza na bashi ni na dora shi wallahi ba don ne ba da zo yana can ya shi ni na tayar da shi ai lokacin ma sai da ya kare in tayar da shi kai ta gori kai ta gori wannan kuma shine manno azan kuma ka cuta masa ko ka bayar ga jama'a ko ka yi masa yadda zai ji damuwa ke za ta Allah ya faɗi cewa da ya faɗi a samun su faɗin nan sai ce ta'arifun bi simahu la yas'aluna an-nas ilhafa katibuhum yahsibuhum al-jahil aghniya min at-ta'awuf bi ta'rifun bi simahum la yas'aluna an-nas ilhafa in ka gansu tsaf tsaf tsaf ba alamar talauci ko ba su roƙon kowa to irin sun ma akan zo a masallaci ya ajiye domin sahabbi- sahabbai haka suke zo a masallaci akwai yagwai da ake daddaurawa na aza inabi ko da bini sai zai a daure ta ya ajiye kuma cikin dare kaga ya karɓo yiwa kenan yawanci sahabi in ya zo yana jin yunwa cikin azabar kafi din nan sai zo su ɗauka su ci ba san wanda ya ɗauka ba ko ko ba san wanda ya bayar ba kaga iya matuƙar yi saboda Allah kenan wala dubu da ma an faku mannan wala azar irin su sai na usmanu din nan wanda suke haka lahum ajruhum inda rabbihim biyan su kam sai wurin Allah ba da ya biya su sai Allah lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim saboda haka duk abinda za su yi ta yi su yi ta yi kaga abin annabi yake wa Umar Usmanu ma ma darra Usmanu ma fa'ala ba'da al-yawmi to fala khawfun alaihim babu wani tsoro gare su a nan duniya wala mu yahzanu ko ba su da bakin ciki gobe kiyama sun shiga aljanna in ma gabe fiye da aljanna suke so za a ba su domin akwai fiye da aljanna in alladhina ahsanul husna wa ziyadatu Allah ya ba mu
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم قول معروف مغانا كيكاوا ake so in ka bayar koko qaulun ma'rufun wato in ka bayar kai qaulun ma'rufun Allah ya sa maka albarka ga abin nan Allah ya sa maka albarka ga abin nan Allah ya nuna min kai ma wata rana ka iya ba wani wannan qaulun ma'rufun kenan in ka bayar dan mun dauki wannan fassara kogo qaulun ma'rufun magana kyakkyawa wa maghfiratun da yafiya kauda kai khairun shi yafi min sadaqatin bisa ga sadaka da kai ya tabauha azan bayan kayi sai azan cutarwa ya tabauha ya biyuta ya zo bara ya ce don Allah a taimaka don Allah a taimaka don Allah a taimaka kai ko baka da ka shafa aljihu ka shafa aljihu ka duba babu sai ka ce malam da Allah ayi hakuri ka jiya ayi hakuri Allah Allah ya hore maka Allah ya hore maka Allah ya hore mana abin bayarwa Eh, Allah ya hore mana wallahi babu kari ce mu yi hakuri ko bari wani lokaci ina wajen maka min lokacin kai ma Allah ya hore maka kaulin ma'rufun kenan amma ubangiji ya gaya mana wa amma sa'ila falatan har wa amma lati falatan har wa amma sa'ila falatan har alladhi yadu ra'aita alladhi kadhib bid-din wa dhalika alladhi yadu al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin mai bara yazo don Allah a ce maka don Allah ku taimake mu kamar wancan da ya bara gidan manzon Allah gidan sayyidina Ali ya ku jama'an gidan manzon Allah ku taimake ni ina jin yunwa wallahi yunwa nake ji to irin sunan sai suka yi bara sai ce kai tala ku jayi haba kullum kofar gida kun da mutane eh kullum kullum ke cikin mutane a bawo sai ka ce kaska ku ta da Allah zo mutane ne ka kunan matsiyata kama karnuka kai ta fada kai ta fada to wannan kam ko da ka bayar kai haka ka lalata abinka qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatbawa adha wallahu allah ganiyin mawadaci ne karka je ka bayar ka dinga wanda ka ba gori to Allah fa ya wadatu fa in baka bashi ba fa to fa Allah shi ya baka dukiya ce wa anfiqu wa anfiqu kudi ba ku ciyar shi goje ne ce la tunfiqu la tunfiqu la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfatu Allah ce rabil basu walillahi khaza'inus samawati wal ardi walakin al walad Allah ya ce ku bayar ku bayar shi ina kira karku bai karku bai majiyata su wasu da aiki farza min nema ka gode wa Allah bayan Allah ya sa waɗansu bayan Allah kullum muka fito suna yi mana wa'azi ka fita a hanyar ka gamu da gurgu kai ko da kafanka sai yan sanda yana nema ya taimaka mi ai wa'azi ne Allah ya maka gashi gurgu ba laifi yayi wa Allah ba ya mai da shi haka kai mi kai wa Allah ya barka haka gaji ba shi da kai kana da wa'azi ne sannan dan dakonka ne wanda zai dauki kudinka ko geronka ko tsabarka ko ladan kai kai ma lahira kai in ka cinye ba wannan lada da Allah ka dauko kaya sai ga wanda wani yake malam ka dauka maka da Allah ka akar maka Allah dauka maka ba da ji zaka ji ba ka fito da miliyan biyar wani ya ce ba ni su sai ka gode wa Allah ba ba dan da kure ba in ka baji sai ina za a baka a lahira dan da kure da daukan maka miliyan biyar digi digi sai lahira jif ya aje su lahira baka abinka kuma lahiran ba biyar za a baka ba kaji dai kamar da habbatin ambata sab'a salami na fi kulli sumbulatin miyatu habbatin wallahi zaibu liman yasha alladhi qawlu ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adan wallahu ganiyun halimun ko mai hankuri ne yana iya hankuri ga jinkirta ukuba azaba ga waɗanda suke bayarwa su gori duk da ko ya riga ya hana ai gori amma zai kyale ku sai lahira sai ya kama masu yin wannan halin ne
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوه والله والله لا يهدي القوم الكافرين مثل الذين ينفقون أموالهم في يا الذين آمنوا يا قوم في إيماني tun da yi maganar sai na usmanu kam sannan sai na umaru sannan ai maganar mutanen da suke yin kaulin ma'arufin wa magafiratun magafiratun innan shi ne ya haƙuri ya haƙuri wani ya haƙuri babu babu in Allah ya kawo za a baka to irin masu wannan masu imani ne sai Allah ya koma janyo hankalinmu ya ce ya ayyuhallazina amanu ya koma su imani muka ce Allah ga mu ya ce la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kakku dinga lalata sadakokinku da kuke yi da gori wa mutane wallahi ni na bashi ai ba don ne ba ko da ka ganshi yanzu ya jika da yana bushe ba abin da iya ni na taimaka masa a wani ga dan gidan wani ne eh Allah sarki mu za kai mu dainin wayo ni na biya sadakin auren uwarka sannan baka in ba don ne ba sai da za a yi ba wani dan gidan waye wani matsiyaci dan matsiyata ai ran da me sunansa wani a ai ran da ubansa ya haife shi nan ya zo ya gurba na ya marere ce gaba na bai da ragon suna ni nai ma ni nai ma suna shedani yau za ka yi shi ne zuwa wancan mota yi mutane he da wani da kaza kaga wannan ka lalata da kaka da kai maimakon ka bayar duk ibadan da yaron da ya ɗibi lada ma a baka tun da an haife shi saboda wannan to amma ga ka lalata Allah ya ce masu imani ba na so ku je lahira ladan ku kun lalata su la tubdilu sadaqatikum kar ku lalata sadaqokin ku da kuke bilmanni da gori wal adha da cutarwa kallazi bi malahu ya annasi wanda yake yin mannu da aza matsayin sadai da wanda yake yi don riya riya shirkul askar ce wato riya shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ku iya kan ku ga shirkul asgar qalu ya rasulullah wa ma shirkul asgar qala arriya'u ku iya kan ku da karaman shirka karamin tsafi ya rasulullah me karamin tsafi yace kai don wani ya gani mana duk abin da kai don wani ya gani don ya fi ka suka fiye ne shi koriyan nan zuciya da ke tabbatarwa ba aiki ba don da yawa aiki akan gan shi kamar na riya amma idan mai yin ya kyauta ya sai zama ba riya din ba to in an je lahira in wannan mutane su ne za a tara wuri daya an yi misali an ce ya aljanna su aljanna Allah ya sada mu mu zama cikin zumin farko yan wuta ko sun sun yi wuta sai a bar mutane ga sallah ga azumi ga sadaka ga yawan nafila ga hajji da yawa ga umra ga ibada da yawa sai a bar su dako dako sai su kasa hakuri ce ya Allah ubangijinmu mun ga an kulle kofar aljanna dama kofar wuta ba maso ya ake nufi Allah ja ta mi ruwa da ku da Allah mu ne ba ne da alhaji wani ba ni ne malam wani ake mi ruwa da ku to Allah ka ba kowa ayyukansa baka ba mu ba yake izhabu ila alladhina kuntum turaquna bi a'malikum fid dunya fa hal tajiduna indahum jazaan ku je gurin wanda kuka yi don su su gani din ku je su biya ku ba ni ku yawa ba to karshen su dai sai a babbaka su a wuta shine za a zo da mutum uku a tsari ta abi huraira ko ba da mun karanta shi a nan malami za a fara kawowa Allah ke na ba qur'ani Allah ko ka ba da qur'ani na ko gode ni kai da shi ha ba Allah ai Allah ran mana ke na gaske wallahi ina sallah nayi da sallah da dare nayi da sallah da rana ina wa'azi da lafi kokina ina tafsiri ina kaza ina koyarwa ko da na bar duniya makaranta ta ina da mahaddaci kaza ina da kaza ina da kaza Allah ke gaskiya ne gaskiyarka da kyau amma ka san wani abinci Allah ban sani ba wanga so min tabi na zuza fara ba to ai dama kayi ne don a ce maka mai kokari mai himma a ramma makarantin qur'ani mahallaci mai kaza mai kaza mai kaza kuma an fada ko da Allah ya ce o ko liyan kuma hada Allah ce to kuma ta kuma ta sai na mai kudi yake gani Allah na ba ba Allah kudi ko ka bani tsayawa ya ni na gina masallacin kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza ni ne yin kaza ina kawo abinci ko da baki wuri kaza ina kaza Allah ce da kyau amma ka za abin da yake zo a ce wani mai ciyarwa mai kyauta mai kaza mai kaza eh mutane ko sun faɗa eh to kuma ce sai ce ina mai karfi ce gane Allah na ba karfi Allah ko ina da karfi ya kai kullum aikin karfi ina can ni jihadi ni ne kaza ni ne kaza Allah ce ai abin da yake zo a ce ma mai himma mai karfi ba ka sala kuma mutane sun faɗa jalalle ko sai Allah ce kuma ce ita kohu tana can tana kiran a bata nasara wa burzatil jahimu lil gawi tana kuka tana kara san a bata irin nata a bata nata Allah ce ki hakuri wannan kashi uku dinnan mutanen na a bata su ta karin kumallo da su ka aka da saura Abu Hurairah rawaita hadisi yake da su wuta za ta fara lakuma kabi aka kana jin yunwa ka gozan kana kana jin wa a hade ka ka san gara wanda aka haɗe ya riga an koshi halmin mazid da ce a kawo ƙari ka san gara wannan to Allah ke yayi to masu riya suna ji riya akwai karama akwai babba to ita babban na ita ce da haɗari aikin da ya kamata kai dan Allah sai kai shi dan mutane su gani ثم لا تقول ما أنفقوا منا يلزم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر الله يشي ما سريا أي كمر سنا نون روا بشي إيماني دا الله بما سر ران الله رابا فناس كو إيماني دا الله ka imani da Allah za ka ba mutane abu bayan ka ba su ka ce ku to ku yi shaida wani ku zo ku gani ɗalibi kaza na sauke wa aiki lafi to Allah muna gaita ga dalibi kaza na sauke kan aje lahira Allah yin kowa na yake musu kai ba musu kai ba wala min kallabi yuhibbu malahu ya annabi wala min billahi wal yawmil akhir ai kamar yana so ya nuna bai imani da Allah bai yana gudun kar Allah ya mai kowa nayi ko Allah ce wala bin rabbuka ahadan kar aje lahira ladan ka a rage maka saboda haka ke kafawa Allah shaida mutane su gani ku gani na ba wani kaza na yi kaza na yi kaza na baba ne kaza na yi kaza to kana so mutane zama shaida kar aje lahira Allah ya ce musu kai haka ba Allah ya ce wala min billahi wa bil akhir fa madluhu kama zalli kama zafwani alayhi turabun fa asabahu wadilun fa tarkahu saldan misalin sa kamar fa madluhu misali irin wannan mai yi don wasu su gani na daya da mai yi ya yi mannu biyu ko ya azan uku kenan to misalin kowannensu kamar zali kamar misalin safwanin wanda ya je ya yi shuka ne a kan dutsen kankara safwan fa a dutse ƙato irin mai sulbin nan ba ɗazu an karanta kamar sai habbatin ambatar sab'a sanabila ba wanda ya je ya shuka inda ya kamata Allah zai kawo misalin ma karara bayan ya kare wannan kamar dutse ne irin manyan manyan duwatsun na masu masu santsi din nan kamar da zuwa ne alai turabun sai kura ƙasa kura irin na ko hadari ne ko kuran iska ne na sanyi mai ƙarfin nan sai ya hau dutsen da kana ganin shi kalkalkal sai ka zo ka duba ka gan shi da kura kamar sai kwanan gidanka in damana ta yi za ka gan shi kalkalkal idan damana ta wuce sai ka gan shi ya yi kura duhu wani abu ya rufe shi to misalin masu yin riya da misalin masu ciyarwa sannan su yi mannu ko su yi anan kamar dutse ne wanda aka zo aka rufa da kura kamar su safwani alai turabun fa asabahu wabilun sai aka yi manyan ruwa masu ƙarfi fatarkahu saldan kashe gari an ɗauke ruwa sai ga kuran nan da ta rufe wannan dutsen ko ta rufe wannan rufin kwanunuka naku ta ban shi sallan kalkalkal la kadruna ala shay'in mimma kasabu Allah yake haka za a yi sun cibga ibada sun cibga ibada amma zaman dutse ba su yi akan wuri digawa ba ba su yi shukan kwarai ba sun shuka akan dutse sun aje sun aje ibada amma ko da suka aje ibadan ba su yi mata sayyu masu kyau ba ba su shuka wurin kwarai ba inda ya kamata a shuka zuciyarka lokacin da za ka bayar ta yi kalkalkal ta bayar saboda Allah ta ciyar saboda Allah kar ta lalata to misalin masu bayar wannan su je su yi riya ko su yi gori ko su yi cutarwa kamar kura ne ko turɗa da ta rufe dutse aka yi ruwa sai kuran nan ta wanke ruwan nan su wanke wannan kurar ko an zo a tattara wannan ƙasa ba a ganin tabbatar ka musallar la ka nuna ala shay'in ma kasabu ba su da damar samun wani abu wanda suka aikata ladan ba su samu wallahu ganiyun wallahu la yajikumul kafirin wallahi haka Allah yake wallahu Allah la yajikumul kafirin baya shiryar da jama'a kafurai akan shiga aljanna wannan la da kamar kafiri ko da kamar zalimi ko la da kamar fasiqina a'a ai kullun kafirai ne Allah yake daukowa mai da su musulmi kullun azzalumai ne Allah yake daukowa mai da su mutan kirki a'a du mutumin da Allah ya halitta kafiri du yanda kai masa wa'azi to Allah ba zai shirye da shi ba shine ma'anan wallahu la da kamar kafiri wannan mutane masu butulci to in kaga ba su shirya ba dama haka Allah ya riga ya su su mutullin ne kafiran ne har abada ba za iya shiryarwa ba su shiryuwa domin innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wallahu la yahdi al kafirin haka dai Allah yake baya shiryar da mutanen da aka halitta suna kafirai ko sun zo duniya ba za su shirya ba duk abin da aka yi musu wa'azi ko
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبة بربوة أصابها وابل كمثل حبة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصيبها وابل فضل والله ما تعملون بصير mun riga mun ji misalin waɗanda suke ciyarwa ba dan Allah ba ga yanda inda suka shuka kayansu to su ko waɗancan fa da suke ciyarwa fi sarra'i wal dharra'i wal kadhimin al ghayza wal afina 'anil nazifa ko ko wancan da aka karanto irin allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la tunfiquna ma anfaqu mannan wala adan lahum ajrun inda rabbihim to irin zuba to zu misalin su allazina yunfiquna amwalahum misalin mutanen da suke ciyar da dukiyoyin su ibtiga'a don neman mardatillahi dan Allah wa tadbitan min anfusihim da kuma natsuwa ga zuciyarsu sun bayar saboda Allah a natse dukiyarsu na halal kuma suna da yaƙinan lallai Allah lillinka wanda yake zai yi musu dinnan a duniya zai yi musu kuma lillinka wanda yake zai musu a lahira kuma zai yi musu suna da wannan yaƙinan tabbitar an husayim kamar zai habbatin كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين كمثل جنة أبنجي يكي مثال سوء با إذن وانت مثالي بني نكمر صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا آه كمثل جنة كمر قوناتي بربوة نتك قونا تدو با فدما بجغاوة ربوة ربوة rabuwa wato wuri ne wanda yake da yashi-yashi da laka-laka lakar kuma da ɗauri-ɗauri yashin kuma da matsi-matsi na taki kuma gashi lebur ba kware ba tudu to kaga irin wannan gona idan aka zo in kaga shi fako kamar wancan ne safwani shi fako akwai nuna godewa Allah maza amma akwai butulci don idan wuri fako ne fadama da an yi ruwa ko kaka an jima da kyarka wuce tap tap tap ko ina ya baci amma ka ba da kwana ɗaya biyu sai ga wurin ya bushe sam komai babu amma shi ko rabuwa kamar butulci a yi ruwa a yi ruwa gona wata ke irin wannan mai yashi-yashin nan da laka-lakan nan ana ɗaukarwa in ka zo ko kwara ɗaya babu imani da wuri ya boye abin yana ce na gode wa Allah yana ce na gode wa Allah yana ce na gode wa Allah ya boye sanya a cikin jikinsa sai a yi sati biyu ba ruwa sai ka ga gonar wurin kamar ana ba ta ruwa amma wancan da ya nuna akwai daga fari kwana biyu uku sai ga yayan kwani abin shuka kwana biyar wallahi aje a zuba ruwa fa gunne ba shi ganci aka yi ruwa ba ya amma wurin ya bushe fako ne to shine Allah ka san Allah ga misali ne ko misali yake bayarwa kamar zalil jannatin bi rabwati misalin masu ciyarwa saboda Allah misalin su kamar gona ce wanda take bi rabwati irin wannan karkara jigawa asabaha wabilun sai aka yi mata ruwa masu ɗan karen yawa ga shekarar an yi kaga in fadama aka yi ruwa da yawa ba abinci ba da wahala a samu haka ne kuma idan aka yi kaɗan da wahala a samu amma bari ka yi ka ji rabuwa a saba hawa bilun idan aka zuba mata ruwa da yawa fa'atat ukula hafi ifai ne ai da ikon Allah ko za ta kawo amfanin gonan nan da ake ci linki biyun wanda aka saba ce ka ga ana jibga damma ya aka yi mala ai ka san damanar bana fa ka san damanar bana fa an yi sa'a fa an yi sa'a to haka ake so ka ce ba mala ya aka yi to ka san gonan dawa na fa noma uku ne ta uku ne noma kuma takin da kai wurin da ma wasa ne to takin kai baka noma ya baka Allah ya baka ba kokarin ka bane kawai dai haka Allah ya shirya kamar zai jannatin bi rabatin azabaha wabilun fa atat kull hadhihi faini za ta kawo abincin da ta saba linki biyu ko da aka saba saboda an yi ruwa da yawa a shekara balle su ba wabilun fa dallun kai ita wannan karkarar wacce take bi rabuwa ko da bata samu ruwa da yawa ba irin yawan ruwa sosai kama da bakin ƙwarya ɗin nan faɗallun ko da yayyafawa ake yi sai kaga tana sha kuma geron da aka shuka yana girma geron da yake wurin fago yana tsimbirewa yana bushewa shi ko wanda yake wurin yashi ai ruwa yan kadan sai kaga yana ƙara girma yana tafiya yana tafiya saboda karkar ce mai kyawu fa in lam yusiba wabilun fadal wallahi ma ta'maluna khabirun eh wallahi ma ta'maluna basirun Allah ne mai gani ne ga duk abin da kuke aikatawa anan Allah yana zai ba mu misali ne na mumini mai ciyarwa saboda Allah ya samu da yawa alhamdulillah ya ɗiba da yawa ya bayar ya zamu kaɗan ma alhamdulillah ya ɗiba gwargwado ya bayar to mumine kenan haka suke kuma idan suka bayar ɗan kaɗan ma alinka musu idan suka bayar da yawa alinka musu kowa gwargwadon bayarwarsa gwargwadon imaninta bari ma wani ya bayar ɗan kaɗan sai wanda ya bayar da yawa misalin wannan mutum ne yana da miliyan goma aka je jama'a sadaka a taimaka ga wasu bayan Allah can na neman su halaka saboda yunwa a taimaka a taimaka saboda Allah sai ya ɗauko naira dubu ɗari ya bayan amma miliyan goma da shi ya ba da naira dubu ɗari shi ko wannan ya shafa aljihu ya shafa aljihu ba komai sai naira ɗari kuma ba kuɗin a banki ba zuwa bankaɗi naira ɗin nan su kenan ya shafa ya shafa sai ya ɗauko ɗari nan sai ya bayar ake tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah ya ba da naira ɗari kuma ya tashi ko naira ba da shi ko wancan miliyan goma da shi ya ba da dubu ɗari su wallahi alaji dubu shi kare ya ba da dubu ɗari shi kare Allah ya saka masa da alheri to ka sani ba mai naira ɗarin can ya shi mai dubu ɗari ka san dalili shi duka ya bayar shi ko wannan nawa ma ya kasa eh kalisa ba ka ji nawa ya kasa miliyan goma an ba da naira dubu ɗari to gajen lissafi ga gari nawa ya kasa shi to kaga ba sa ɗai to shi wannan ranar da aka ce sai ya ka miliyan goma ɗin nan sadaka haba ba da ai sai da yaki a wannan kaga ba wanda yake ba to wannan ɗan kaɗan ɗin nan ya fi wancan mai yawa niyya niyya niyya da wannan ne abu karfi kowa saboda haka mutane su mai da hankali karkare na kanka lokacin da kaji an ce a yi taimako a yi kaza a yi kaza kar ka bari shedan ya rinjaye ka samu abin da in naira biyar ne da kai kiro bayar kaga ji ta ta yi kadan ai ta yi kadan shedan ne sai ga mutum ya sha ba ji ba sha ba ji sai je dalar wala ya kuyi ba canji to ba a ba shi duka wani ba duka wai shi suka ce wai an tambu shedan wai shedan kana ayyuka da yawa to in kai aiki kaga ji ina ka huta ce bakin aljihoi bakin aljihu sai in zo bakin aljihu wanda in zauna in zo wanda ya zauna zauna a taimaka zuwa da zai ga ya sha ba ya sha ba har leka yake yi dole ma da iya haƙuri walla ba canji to ba ba shi samu canji to shedan ne dama ya danne ya danne wuri dama ne yake zama wallahu sami'un alim ne bo eh wallahu Allah dai basirun ne mai gani ne ma ta amalu daga abin da yake bayar aikatawa wanda ya bayar saboda Allah dai Allah ya gani zai linka masa wanda ya bayar ba dan Allah ba kuma Allah ya sani ya je lahira zai gaba Allah kiyaye أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري تجري من تهتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها عيسار فيه نار فاعترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون Allah ya ce bari in ba ku misali na dinga ba ku misali dai sai in ba ku iya saurarawa in ji Allah zai ta jawo hankulan ku zai ta jawo hankulan ku har sai na ka ku daura in nake son ce da ku tsaya nan ku tsaya nan nake so ku tsaya kaf ku kusa ai waddu ahadukum dayan ku yanzu yana so an takun lahu jannatun a ce yana da gona min nakhilin ta dabinai wa anabin da inabai wadda ruwan da mun jannatu min nakhilin wa anabin tajri min tahtiha al-anharu ya kasance kuma a cikin gonakin nan akwai ruwa daidai bukata wa azabahu al-kibaru eh wadda ruwan adu lahu jannatu min nakhilin wa anabin tajri min tahtiha al-anharu وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وأصابه الكبر سي طوفا يساميشي وله ذرية ضعفاء كما ينا ذرية يايا ما سروني كنان يارا والله أنا زبا مثالي yanzu akwai ɗayanku da yake so a ce yana da jari na gaske domin a lokacin da ake zokan ayan nan su laraba wannan lokaci ba su da wani jari isasshe wanda ya fi a ce mutum yana da katuwar gona ta dabilai don katuwar gona na dabino kaga tuti ukulaha kullahinin bi idinin rabbiha duk shekara akwai yaya da za a ɗiba duk shekara yaya take yi to in ta bada yayan na aka je aka tafi yaya kaga za a dinga ci kuma shi dabinin baya lalacewa maza ana ajiye shi busasshe ma a ɗiba a dinga sai da in dai mutum yana da itacen dabino to shi wahala ma ta ƙare masa to yanzu ɗayan ku na son ya yi wa kansa irin wannan tanadi amma ga shi ya tsufa ga shi da gona kuma gonar ga ruwa ciki ba ba ta da ruwa ba ne balle a ce sai an nema wa shayar da ruwa wala hudu retin bu a faru amma kuma yana da ‘ya'ya ƙanana masu tasowa bai da ‘ya'ya manya wanda kaga ‘ya'ya amfanin su wa mutum ka tsufa ka gaji ba ka iya zuwa gona ba ka iya zuwa kasuwa ba ka iya zuwa ofis gwamnati ta sake ka ta ce yanzu ta aje ka yara take so ka yi ritaya to amfanin ‘ya'ya su ko sun taso sai su ɗauki laluranka to shi ko ‘ya'yansa ƙanana ne wanda su yanzu ma suke su a ɗauki lalurarsu wala huzuratun zuwa faru fa asaba kibaru fa asaba ha isarun fihi narun fa taraka ana haka kaza sai narun wuta gobara sai ta kama wannan gonar duk ta ce wannan gonar ko kuma isarun fihi narun wata irin wani irin iska wanda fihi wannan iska akwai narun wuta ko akwai zafi ga wannan iska kamar da ya ce irin iska nan da ake yace mai kekeshe danye sai gonar ta bushe da ikon Allah ruwan suka kafe gonar ta bushe dabino ya lalace ko gashi tsoho bai iya neman wata gona ba wani dukiya yaransa ga su ƙanana ba su yi su nemo ba balle su ciyar da kansu su ciyar da shi sun zama kallon alal nasi ai haihuwar guzuma kenan ga uwa kwance ga ga ga yaya kwance shi uba kwance uwa ya zame shi ba iya zuwa nema yaran ga su ko ina ba sai fita Allah yake akwai ɗayan ku dake son haka sai ya tsufa lokacin da yake neman a tallaba masa ko gashi da dukiya masu tallabawar babu sannan dukiyar ta kare akwai mai son haka a cikin mu babu su to Allah yake kazalika yubayyin lakum al-ayati la'allakum tafakkarun haka nake bayyana muku ayoyi ko za ku yi tunani in dai kun yi tunani kun gane abin da ake nufi kenan tunda yace la'allakum tafakkaruna karka kuskura ka bayar ba dan Allah ba ka je lahira ƴaƴanka ta kansu suke yi yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يوم اذن شأن يغني kaji dai na riga na ga maka inji Allah da guje wa ubansa yake yi uba ya guje ma ɗansa kowa ma ta kansa yake kowa ta kansa yake ranar kiyama kai ma ta kanka kake yi kowa ta kansa yake yi to yanzu kana yarda da ranar nan illa dakka da kake da ita wadda za a yi gonjonta a samu kafan shi kanka da ikon Allah da wannan ladar akai ka aljanna ka je lahira ‘ya'yanka ba su da amfani gare ka dukiyarka ba ta da amfani gare ka komai bai da amfani gare ka sai wannan abin kana yadda abin nan naka ya halaka ka je lahira ba da shi ba ba ka yadda kamar mai zuwa haji ne dole rika buzuri in ka bari buzurin ya bata ka je wurin aiki za ka zama kallon allah nasi to allah ya ce kar ku yadda ku lalata ibadojinku bil manni wal azabin nan kar ku lalata ku bari ku bari ku je lahira da laje kunku ku je a amna muku abin ku lahiya dau kar ga wani su lalace don ka samu a saka aljanna da ikon Allah da yake Allah in ya kira aka samu aljanna da ikon sa amma zai ce fanudu an tilkumul jannat uristum wa ma kuntum ta'malun sai a kira mu sai ku shiga aljanna ga nan mun ba ku amma saboda aikin ku haka ne saboda aiki amma da wama saboda baiwar Allah domin aikin kuɗi ne kullum ana cin kuɗi suna a jama'a neman wasu ƙarewa za su yi lahira ba a sallah ba a azumi ba a ibada ba da ya ƙara maka lada saboda haka ƙarewa da ikon Allah ne da baiwar Allah sai ya dawomar da mu aljanna Allah ya ba mu to alhamdulillah Allah ya ba mu wannan aljanna mai daɗi Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imani mu da mutuncin mu Allah ya jikan mu Allah ya mana gafara Allah ya jikan iyayen mu gaba daya musulmi maza da mata duka Allah ya musu gafara amin kasan mu Najeriya Allah ya kara gyara mana ita da sauran kasashen musulmi tashi hankali dake damu mu Allah ya yi muna Allah ya ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali a dan rayuwa take damu mu Allah ya dauke mana ita Allah ya dauke mana ita albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam masu mulkin kasan mu Allah kayi muna riko da hannayensu akan daidai da bisa mana su ture mana su ga abin da ba daidai ba kuma Allah ya muna haka Allah ya samu yi karshen kwarai malumin mu da shahadan mu duka Allah ya kara musu yarda Allah ya kara musu yarda Allah ya kara musu rahama Allah ya kara wa shahadan mu karama albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fatiha salatul fatihi الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين.
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
سلام على المرسلين والحمد الحمد لله رب العالمين لله رب العالمين